أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yau muna tara ga watan jumada saniya hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da 22 miladiya watan farko na miladiya na da 2000 21 sati da ya gabata mun tsaya akan hadisi na bakwai hadisin abi ishaq sa'ad bin abi waqasim malik bin uhayb radiyallahu anhu yau insha Allah za mu tashi akan hadisi na takwas hadisin abu huraira قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda mafi rinjayen sunan shi shine abdurrahman bin sakhar kamar yadda al-imam ibn hajar al-hafiz al-imam ibn hajar al-asqalani ya fadi an samu sabani mai yawa game da sunan shi da sunan mahaifin shi amma mafi rinjaye shine abdurrahman bin sakhar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi college qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum rawahu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum ku sani fa Allah madaukaki bayya kallon jikanuwanku ko jikinku wala ila suwarikum bayya kallon kamar da kuke tar na kiba ko na rama ko na sutura da kuka sa walakin yanzuru ila qulubikum sai dai iya kallon zukatanku ne abinda ke cikin zukatanku na niyoyi wa amalikum iya kallon ayyukanku ne akan su ne yake muku sakamako Allah ba abin da ya dame shi da halittar da yi na ɓangaren jikinka ko suturar da kasa ko kamanninka inna ma abin da yake Allah yake lissafawa shine niyyar mutum da aikin da yake da yi wannan na karantar da mu muhimmancin taitayen niyya a dukkan abin da mutum zai yi domin ita ce jagora ta aiki da gwalgwadon niyya ce aiki yake zamantowa na kwarai kuma da gwalgwadon ta ne ni aiki yake zamantowa lala وعن أبي موسى عبد الرحمن وعن أبي موسى عبد الله بن قيس العشعري أن سمونا حديثي دقى أبي موسى عبد الله بن قيس العشعري وأن يبدأ الله تقارى تبتع قريش قالج سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da mutane guda uku wanda kowanne aiki guda ne yake sai dai niyyar su ta sha bamban shine yaki wancan iya yaki ne saboda a ce wani gwarzo ne mai kokari ne ana rajul yuqatilu shuja'atan shi wannan kawai yaki yake dan mutane su ziga su su yi ta mamaki ai wani gwarzo ne baya da tsoro wa yuqatilu hamiyatan shi kuma wannan a'a kawai kabila ko dangin shi ke karewa ko da ba su da gaskiya shine hamiya wanda za ka zo kai gwagwarmaya a kan rishin gaskiya saboda wata dangantaka da kake da ɗan uwa ko wani abin da ya kama da haka ko ƙabila wa yuqatilu riya'an wancan kuma shi a'a dan kawai a ce wani ai ya iya yaki ke ba dan Allah ba ayyu zalika fi sabilillah wanne ne daga ciki wanda ya yaki saboda daukakar da addinin Allah madaukaki wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ya ba su amsa man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah kinan ɗaya daga cikin wannan guda uku babu su wanda yayi yaki saboda kalma Allah madaukaki ta zamanto ita ce a sama madaukakiya fa huwa fi sabilillah to shine wannan wanda yayi yaki domin Allah madaukaki muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan hadisi kusan ya yi daidai da hadisin da muka ɗauka na farko na mal'amal biniyar kuma da hadisin hijira shi aiki guda ne yaƙi dai yaƙi ne amma me yake bambantar da suniya wancan ya yi don allah wancan kuma wa'ancan ba su yi ba don allah wa ana abi bakra nufai bin al-harith al-thaqafi radiyallahu anhu an samu wannan hadisi kamar yadda abi zakariya yahya bin sharfin nawawi rahimahullah ya ce daga abi bakar na nufai da harith ɗan ƙabilar saƙaf wanda yadda allah ta ƙara tabbata a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce lalle annabi wanda tsirayen allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce idan taƙal musulmani bi saifaihima falƙatul wal maktul finnar idan musulmi guda biyu suka hadu suna gwagwarmaya suna yakin juna da takubbansu falqatilu wanda aka kashi wanda ya kisa wal maktul da wanda aka kashi alqatilu ismu fa'il al maktul ismu maf'ul idan da wanda ya kisa da wanda aka kashi dukkan su suna wuta qultu ya rasulullah abi bakra ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadal qatilu wannan wanda ya kisa ne an san ta'addanci yayi ba tare da haƙƙi ya kisa ba in an ce ya shiga wuta babu laifi fa ma balul maktul to shi kuma wanda menene ya faru ga wanda aka kashe shi ma zai shiga wuta qala innahu kana harisan ala qatl sahibi domin shi ma ya nace ya yi kwaɗayin shi ma ya kase abokin gaban shi abokin kwaɗan shi kawai dama ce bai samu ba da a ce zai samu dama shi ma da ya kisa to sai zama to hallau a nan niyya take sha bambam misali inda nema ya kare kanshi wajen neman kare kanshi ya kashe wancan to wannan ba za a ce iya cikin wuta ba bal za a ɗauke shi hukuncin wanda ya zo ya ma ta'addanci ne wanda yake tahiya iya ɓanna doron ƙasa to amma kuma da zaran ko da dai kashe ka zai kai niyya kai ma ka kashe shi to wannan sai zama to sakamakon mutum Allah zai azabtar da shi da wannan niyya da yi ta kisa da yi amma inda wajen kuskure ne yi neman kare kanshi ne yi abin da ya mutu to kuma wannan Allah ba zai kama shi ba da wannan laifi al'amari ya komo ga niyyar mutum kenan to maza Allah sallallahu alaihi wasallam sha innahu kana harisan ala qatl sahibi kuma shi ma ya kasance mai kwadayi ne da nacewa abusa yaga ya kasa ya kashe abokin gaban shi ko hadar shi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa nabi Hurairah radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Hurairah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah wanda tsilayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 daraja wannan hadisi na karantar da mu falala ta sallar jama'a kuma hukunci zai zo kan cewa wajibi ne in dai ba larura ta shiga ba sallan mutum a cikin jama'a kuma jama'a tana farawa daga mutum biyu har zuwa abin da ya sama duk lokacin da jama'a ta hi yawa to lada ya hi karuwa sallan mutum a cikin jama'a ta zidu ala salatihi fi suqihi tana daɗuwa ladan tana daɗuwa a bisa sallar da yayi a kasuwa wa baitihi ko gidan shi bid'an wa 20 daraja da daraja 20 da yan kai ita kuma daraja matsayi ne na lada lada lada ne suke gangamuwa sai awa mutum matsayi inan ba lada ba ne bilbishin ya yi ƙarfin lada saboda da lada ne yake gangamuwa mutum ya samu matsayi kaza ya samu matsayi kaza wa zalika wannan kuma anna ahadakum ahadahum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjida wannan kuma a ce ɗayanku ko ɗayansu idan ya yi arwalla kuma ya kyautata wannan arwalla wannan gaba halo na karantar da mu larura ko tilastuwa na mutum dole ne ya je a karantar da shi yadda zai yi arwalla ba kamar ka ga yadda mutane suke yi ka kwaikwaya ba arwalla tana kyautata ne da karatu sai ka je ka karanta sun ma'atal masjida sannan ya zo masallaci la yuridu illa salata ba abin da yake saurare yake so sai ya sallaka sallah ce ta kawo shi ba neman duniya ba ba haduwa da wani ba da yake nema ba wani abin da ya kama da haka ba la yanhazuhu illa salah ba abin da ya zaburar da shi sai sallah kawai thumma yakhuttu khutwatan lam yakhut nan sai yakhuttu lam yakhut khutwatan illa rufi'a lahu biha daraja ba zai daga kafar shi ba ya taka face sai Allah madaukaki ya daga mashi matsayi wa hutta anhu biha khati'atun kuma a sarayantan mashi a kankare mashi kuskure ko zulbi hatta ya dukula masjida har sai ya shiga masallaci nan kaga wannan hadisi na karantar da mu wanda suke nesa da masallaci suna cikin alkhairi suna cikin dimbin lada indan kawai da ba abin da ya hudu su daga gida zuwa masallaci sai sallah shi yasa banu salama lokacin da suka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su rangwame su kusanto wajen masallacin sai ya ce a diyarukum diyarakum tuktabu atharukum ku yi zaman ku a gidajen ku za a yi karuba ana rubuta guraben inda kuka taka kenan lada za ku samu qala fa idza dakhala al masjida kana fi salah ma kanat as salatu hiya allati tahbusu idan ya shiga masallaci da zaran ya shiga masallaci to iya matsayin iya sallah ne iya cikin sallah ma kanat as salatu hiya allati tahbisuhu muddin in dai wannan sallah ce ta hana shi ya huta iya jira yayi to a matsayin iya sallah ne ina kaga hallo na karantar da mu amfanin jijjihi da zowa da wurin masallaci galiban yanzu al'amari ya gurbace sosai masu nacewan ma da sallah in ka gansu a masallaci sai an tada ikama kokarin su kan raka'a ta kubce musu suna cewa hassan basri sai da ya shekara arba'in kabbara ba ta kubce mashi ba a ce an yi kabbara bayanan ba ta kubce mashi ba shekara arba'in uku ya yanzu ba wai shekara arba'in ba ko awa arba'in ba mutum ba zai ba sai kabbara takbiratul ihram ta kubce mashi in ya yi kokari ya yi sallaci ya yi salla guda uku iyana aka yi kabbara to ya yi kokari amma kuma gagara ɓasa wadda muke bari ta ɗumbin lada sauraron sallah ya zuwa wata sallah ko zuwa masallaci da wuri kuma abin mamaki za ka ga mutum ba abin da yake yi na wani amfani kawai a zamna ake hira ce ta duniya ake قال فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم أحدكم ملائكو سنا نيما وطيانكو غافرة كم مالا يامنا تفسير صلاة الملائكة shine mala'iku su nemawa ma'abucin wanda suka wasu lati gafara Allah ya gafarta wa wani suna nema mai gafara ma dama fi majalisihi alladhi salla fi in dai bai gushe ba daga mazamnin shi inda yayi sallah anan yake iya ambata Allah to mala'iku za su yi ka nema mai gafara ya kuluna suna cewa Allahumma arham Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tuba alaihi suna cewa Allah maɗaukaki ka rahamshe shi ka gafarta mashi Allah maɗaukaki ka mai rahama ka mai gafara ka mai ka ba shi tuba ka lamance mashi malam yu'zifi in dai bai cutar a wannan zama ba da cutar da wani ba ko ta ɓangaren magana ko kuma yayi wani abin da dai na cuta ne malam yuhdith fihi in dai bai yi hadafi ba a wallashi ba ta warware ba mutafakun alaihi wa hadha lafzun muslim wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi kuma wannan lafzi ne na imam muslim wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama yanhazuhu huwa bi fathi al-ya'i wal ha'i wa bizai yanhazuhu nawa awa ya fataha da ha yanha ينحزه بالزاي كما با بالذال با أي يخرجه وينحده يفتد شي يزابر دش النحود شين زابرا تين يزابري وانا ايكي وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم عنهما أنسى مونا ديسي دقى أبي العباس عبد الله عبد الله دا عباس da abdulmuttalib kenan wannan na daga cikin wani nau'i na ilimin hadisi wanda ake cewa man wafaqa ismuhu kunyatuhu wanda sunan shi ya dace da alkunyar shi sunan shi abdullah abul abbas abdullah bin abbas an abul abbas kenan baban abbas abdullah bin abbas wanda alkunyar shi kai ta dace da sunan baban shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi fi ma yarwihi an rabbih na daga abin da ya rawaito daga ubangijin shi wannan ɗaya daga cikin sigogi ne ko salo na hadisul qudsi rawi ya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga abin da ya rawaito daga daga ubangijin shi rabbih tabaraka wa ta'ala wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya ɗaukaka ƙala ce inna allaha katabal hasanati wa sayi'at lalle allah maɗaukaki ya ƙaddara kyawawan ayyuka da munana ya halice su sun bayyana zalika domin kataba iya zuwa da ma'ana halaka halitta kataba iya zuwa da ma'ana farada tilastawa amma kaga ai ba a ce ba Allah ya ya farlanta mutane munana abu bal abin da ya hane akan shi ya dauki ma'ana huna anan cewa ya kaddara ko ya halci kyawawan ayyuka da munanan su kuma bayyana zalika sanan bayanin wannan faman hamma bi hasanatin falam ya'malha wanda ya niyya da aikata kyakkyawa aikin lada sai dai bai samu ya aikata ba dalilin wani abin da ya hana shi kataba Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamila sai Allah madaukaki ya rubuta ta ya umarci mala'iku su rubuta a wurin shi lada cikakke dalilin mene dalilin niyya kawai na niyya ta kwarai ta sanya ya samu lada cikakke wajen Allah madaukaki kuma nan ladan ma ba kowane iri ba wajen Allah duk kowane lada wajen Allah yake amma nan sai da aka aka nuna cewa wajen Allah indahu wa in hamma biha fa amilaha idan yayi niyya aiki na alkhairi na lada kuma ya aikata katabaha Allahu ashara hasanat ila 700 ba subu ba ila 700 da'ifin Allah madaukaki sai rubuta ta so goma linki goma ya zuwa linki ɗari bakwai ila du'afin kafira ya zuwa linki ba linki wanda ba wanda ya san adadin shi sai Allah abu ɗaya kai can kuma Allah maɗaukaki ya ce man ja'a bil hasanati falahu asharun amsalha wanda ya zo da aiki guda ɗaya na lada Allah zai ba shi lada goma wannan hadisi na ƙara tabbatar mana da haka ya zuwa linki saba'in da zuwa linki bakwai zuwa linki saba'in zuwa linki ɗari bakwai wa in hamma bi sayyi'atin kuma wannan gaba na karantar da mu rahama da falala ta Allah madaukaki abu ɗaya ne kawai za ka yi wanda ya umarce ka ka aikata zai baka lada goma ya zuwa saba'in ya zuwa ɗari bakwai ya zuwa abin da Allah maɗaukaki ya so ya bada da lada wa in hamma bi sayyi'atin idan mutum yayi niyya mugun abu ko mumuna ko abin sabo aikin sabo falam ya'malaha falam ya'malha kuma bai aikata ba wannan aikin sabo ba dalilin kasawar shi ba akan ya aikata a dalilin kawai ya ji tsoron Allah ne bari tunda akwai lokacin da mutum zai so ya aikin asha sai dai kawai bai samu dama ba to wannan ba a lissafa shi ana nihin mutumin da ya ji tsoron Allah zai aikata abin da ya zama to sako ne ya tuna girma Allah maɗaukaki ita da ubangijin shi ne mai kallon shi kuma zai mai hisabi akan wannan ya bar aikin wannan katabaha Allahu indahu hasanatan kamila shi ma dalilin wannan bari da ya yi sai Allah maɗaukaki ya rubuta mashi lada cikakke wa in hamma biha fa'amilaha idan kuma ya yi niyya kuma na mummuna aiki ya aikata aikin sabo ka taba hallahu sayi'atan wahida ka duba ka ga rahama ta Allah maɗaukaki sai Allah maɗaukaki ya rubuta mutum zunubi guda kawai guda ya yi guda aka rubuta mashi can kuma guda ya yi aka ba shi goma ya zuwa saba'in ya zuwa ɗari bakwai ya zuwa linki ba linki wannan na ƙara karantar da kai rahama ta ubangiji allah na san bayan shi da rahama na jin kansu na musu kyauta muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi amma duk da haka zaka ga kuma ayyukan bayi munana sun yi yawa sun yi rijaya وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سامي أبي عبد أبي عبد الرحمن بابا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب وأن يرجع الله تكار تبتع أدريس قال إيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديثنا يا دسو مسمى كما lokaci ma ya riga ya ja muna iya tsayawa akan wannan hadisi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik tsawo gare shi Thank you.